فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kamo wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yanzu muna cikin suratul baqara mun fara tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 60 daidai yau da idan Allah za mu ci gaba da 61 faɗan Allah subhanahu wa ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina adu wan nasara was sabiin a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladzina amanu wal ladzina adu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى كتوى إن الذين آمنوا للي وأن سك إيماني الله والذين هادوا وأن سكيبان الدين يهودا والنصارى وأن سكيبان الدين النصارى والسابئين والسابئاوة man amana billahi wal yawmil akhir dukkan su wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai falahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba ranar alkiyama Allah subhanahu wataala yana faɗa mana alakan wannan aya da aya da muka faɗa baya kamar da masu tafsiri ke cewa baya Allah ya zano matsayin bani Isra'ila ni'imomin da ya musu kuma suka kangare suka juya baya ba su gode ma ni'ima da Allah musu ba to kuma wannan hakan da Allah musu musu azaba ta ƙasƙanci da talauci da hushin Allah subhanahu wataala da ya tabbata gare su dukkan wannan Allah yana sa ya nuna cewa bai zalunce su ba su ne suka zalunci kansu Allah da adalcin shi yake cewa dukkansu gaba ɗaya duk koma wani mai wani addini in dai ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar alkiyama kuma ya aiki na kwarai to ya tab- ya kwanta da hankalin shi Allah subhanahu wataala zai ba shi lada shine Allah ke cewa innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani su ne mummunai wanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala suka karba kiran Allah subhanahu wataala suka gaskantar da manzanninsu su ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da annabi sallallahu suka yi imani da Allah kuma suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da'a wallazina hadu da yahudawa waɗanda suke bisa addinin yahudanci su ma da su wan nasara da wanda ke bisa addinin nasara wasabiina da sabi'awa wannan kalmar sabi'in malamai sun sabani game da su wane ne as-sabi'in wasu suka ce su ne masu bautan mala'ika wasu suka ce kuma su wani kaso ne daga cikin kasan yahudawa wasu kuma suka ce a tsakatsakiya suke su ba nasara bane ba ba yahudawa bane tsakatsakiya suke suna wasu kenan suna addinin yahudanci suna addinin nasara tsakatsakiya suke magana da tafi inganci cewa wasu mutane ne waɗanda su ba su da addini wasu mutane ne su waɗanda ba su da addini kamar da ibn usaimin ya faɗa cewa wasu mutane ne su ba su da addini haka suke rayuwa kara zube to Allah subhanahu wata'ala ke cewa da wanda suka yi iman da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi ke bin addinin annabi annabi Musa da wanda ke bin addinin annabi Isa da kuma wa'annan bayan Allahn da su ba su da addini dukkansu gaba ɗaya man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya iman da ranar alkiyama wa amila salihan kuma aiki na kwarai to dukkansu ko ma wane ne in dai ka imani da Allah da ranar alkiyama ka yi aiki to falahum ajruhum bi rabbihim suna da ladas wajen ubangiji ko ma wane ne yanzu a doran duniya duk wanda ka gani aka ce wannan kafiri ne to ce mashi in ka iman da Allah ka musulunta kai aiki da kwarai zaka shiga aljanna ko ma wane ko ma wani addini yake to kaga wannan sanannen abu ne ko ma wani addini kake in dai kai imani da Allah Allah nan fatirus samawati wal ardi wanda halitta samai da kasai wanda ke da wanda shine rabbul alamin shugaban talakai gaba daya in dai ka imani da shi kuma kai imani da ranar kiyama kai aiki cewa Allah subhanahu wataala zai tara kai maka hisabi sannan kuma kai aiki na kwarai amalin salih aiki ingantacce yadda Allah subhanahu wataala ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to kawai ka kwantar da hankalinka ko kai wani ne Allah ke cewa falahum ajruhum inda rabbihim suna da lada wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu wani tsoro kada ku tsorata kada ku tada hankali wala hum hazanun kuma ranar alkiyama ba za ka yi nadama ba nan duniya ana ce maka ka kwantar da hankalinka ranar alkiyama kuma ana cewa ba za ka yi nadama da wannan imanin da kai ba da wannan aikin da kai wannan ka'ida ce wadda kofa buɗe ce ko ma wane ne kaga su bani isra'ila kasa yi tunanin cewa Allah ya zalunce su Allah ce wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun su suka zalunci kansu kamar Allah na ce musu ku kwanta da hankalinku ba zalunta ku aka yi ba duk wanda ya imani daga cikin ku da koma wane ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya imani ya aiki na kwarai to zai samu lada kuma ba zai yi bakin ciki ba ranar alkiyama sai Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum wa ta'na fawqakum qurakum ma atainakum biquwwah خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى كتشي وإذ أخذنا ميثاقكم كتنا لوكا تند مكتوك القولي لكم من كرنت القول بني إسرائيل تارد الله سبحانه وتعالى الله يدوك القولي تارد سوسما سندوك القول الله كتشي أوفوا بأهدي أوفوا بأهدكم وتك القول دني لكم ما زنتك مكو القولي إن كن يكذا كن كذا نيكم زنمكو كذا to Allah ke cewa ku tuna lokacin da muka ɗauki alkawari tsakanin ku sai kuka saba wa rafa'ana fawqa kuma dura sai muka daga dutse sama dutsen duro wanda muka ce ku yi imani da Allah ko kuma sako muku wani dutse dutsen duro shine dutse wanda Annabi Musa ya je munajati tare da ubangiji shi shine dutsen duro wanda sananne ne kissa shi sananna ce cikin alqur'ani Allah ke cewa lokacin da aka yi alkawari da bani Isra'ila sai suka ki imani suka ƙi yarda sai Allah ya umarci mala'ika ya ɗaga wannan dutsen ya ɗaga shi sama ƙalƙashin su ku yi imani ko mu sako muku da shi kamar da Allah ya faɗa cikin suratul araf wa iz nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa zannu annahum waqi'un bihim ka tuna lokacin da muka ɗaga musu dutse muka ce za mu sako musu sai da suka duba suka ga dutse saman su wa zannu annahu waqi'un bihim suka tsorata suna tunanin sako musu sako musu shi za a yi Allah ya ce to ku zo ma'atina kun bi kuwatin ku kama abin da muka aiko muku na annabta ku kama abin da muka yi na alƙawari ku riƙe shi da ƙarhi bi kuwa da ƙarhi ka riƙe shi shine ka yi ma Allah subhanahu wataala biyayya kamar da umarce ka ku zo ma'atina kun bi kuwatin wazkuru ma fi la'allakum tattaqun ku riƙa tuna abin da abin da ke cikin wannan attaura da muka aiko muku da abin da muka aiko ma annabinku la'allakum tattaqun ko da kun ji tsoron Allah bani isra'ila da Allah subhanahu wata'ala kaga duk ni'imomin da ya ta musu can baya suka ki imani suka ki imani karshe Allah ya umarci mala'ika ya daga dutse a ba su tsoro za a sako musu shi ko su yi imani amma duk da wannan ba su yi imani ba Allah ke cewa sun matawallaitum min ba'd
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله سبحانه وتعالى كتا ثم توليتم من بعد ذلك sai kuka jure baya bayan haka an muku wannan tsoratarwa duk wannan bai bai sa kuka tsorata ba kuka imani sai kuka jure baya thumma tawallaytum min ba'di zalika falawla fadlullahi alaikum in ba dan falala Allah ba wadda take wannan Allah Allah na son ku da falalar shi wa rahamatuhu da rahamar shi la kuntum min al khasirin da kun kasance cikin kaskantattu a tsararru amma Allah subhanahu wataala ya kalis in ba dan falal Allah ba da Allah ya sa cikin asararru sai Allah ya ce wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khatin فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين الله سبحانه وتعالى كتيا ولقد علمتم كنا تني كنا تند أبن يهارو الذين اعتدوا في السبت game da mutanen da suka yi ta'addanci a rana asabar game da hukuncin rana asabar ya ku bani isra'ila kuna tuna da mutanen da suka yi ta'addanci a cikinku minkum daga cikinku lokacin da suka yi ta'addanci rana asabar fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka azabtar da su muka ce ku koma burwai Allah ya sa suka koma burwai khasi'in qasantattu al'umma bani isra'ila daga cikin su an samu wata al'umma cikin bani isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya ce musu su bar su cikin kwanakai guda bakwai da ake akwai su keɓe rana asabar ita kadai su tsaya gida su rika bauta ma Allah kada su kai aiki kada su kai kasuwanci kada su kai ko'ina su zauna gida su bauta ma Allah wannan umarni ne aka ma bani Isra'ila al'umma bani Isra'ila mun fahimta to wannan rana su suka zaɓi ranar ibada mu kamar yadda mun mun zaɓi ranar juma'a ranar ibadan mu haka ne to su sai suka zaɓi ranar asabar ranar da za su yi ibada to sai Allah ce to ranar asabar ɗin nan ku zauna kada ku saki ku tai ko ina ku san a gida kuna ibada kada ku tai neman abinci kada ku tai kasuwanci kada ku tai aiki kada ku tai gona ku tsaya gida ranar asabar so su yawancin aikin da suke yi wancan lokacin na neman abincin su shine kamun kifi mun fahimta kamun kifi ne suke to ranar asabar lahadi litinin talata har zuwa ƙarshen sati waɗannan an ba su otal su kai su ta aikin su su ta neman abincin su amma ran asabar kadai sai aka ce su tsaya gida su yi ibada to wannan ranar asabar din sai zanto ranar da ba su zuwa aiki to kifin ya hita ruwa kifin ya hita ruwa ya ta walala sai ran nan ba a kama shi an hana su su hito sai ta yawon shi su kuma kwanakan da aka ce musu su hita su yi aiki ran nan kuma kifin ba ya kawo mun fahimta to sai suka ga ga rana guda wadda an haramta musu kuma ga ganima ga hili sai shi ya sa musu cikin zuciyarsu yanzu ya za su su zo ran asabar din nan su haɗa tarkonsu na kamun kifi sannan sai su koma gida su yi ibada su wasu malama masu tafsiri suka ce in suka zo rami suke ga ramin da ke da kifin sai su yi ɗan ƙaramin rami gefe sai ruwan su rika tsaya sai su zo a ran asabar din su kora kifin zai shige cikin ramin nan ƙarami sai su daɗe sai su ta gida su ta ibada yanzu gobarar lahadi sai su zo da amma sai kifi ya shiga cikin ramin nan ta yadda ba a iya ta sai su zo kawai kama za su ta gida wasu malaman suka ce a'a abin tarko ne suke sanyawa fatsa ne suke sanyawa da sange su kawa sai su tahe su kaga na aiwayo ne suka yi ma Allah subhanahu suke gani su sai a ganin cewa sun ma Allah wayo da an hana su su yi asabar kuma ranar asabar ya hita ruwa sai suke ganin cewa bari su zo su haɗa abun kamun su ra asabar sai su tahe su gobe da hadisi sai su zo su iske ga yanayi ya taru sosai to wannan abun kaɗai da suka yi Allah subhanahu wataala musu hukuma an zaɓa muku wannan rana ku yi ibada to ku sa ku yi ibada ba halitta ku hita ba to sai ya zanto wani Isra'ila san kasu kashi uku a wannan lokacin kangayarin cikinsu sai suka tafi suka yi wannan kamun kihi suka rika wannan dubara malaman cikinsu sai suka zo suna musu wa'azi cewa ko wannan rana rana da Allah ya hana ci haramun ne duk abin da ku kama haramun ne ku ci shi haramun ne ku ci kuma haramun ne ku yi aiki a wannan ranar sai aka samu kuma yau su ƴan baruwanmu su ba su yi ba kun ba su yi wa'azi ba aka suka hana kenan sun kasu kashi uku shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa allazina itadaw minkum daga cikin ku wanda suka yi ta'addanci suka saba kenan wasu daga cikin malamansu sai suka rika musu wa'azi suna hana su wasu kuma daga kangararru waɗanda suka ga su shaidan ya yi zurfi ya yi nisa gare su sai ya umarce su ya sa su suna yi kamar yadda na wurin za mu ganin cewa aya guda biyu ce Allah subhanahu wataala ta tarkisai amma muka duba cikin suratul araf Allah ke cewa was'alhum an qaryati allati kanat hadratul bahr iz ya'duna fi sabt ka tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wasu bayan Allah ko ba lokacin da ya hana su su je su kama kifi istatihi bi hitanu min sabatun shur'a ranar da aka hana su ranar asabar ranar ranar da aka shar'anta musu shur'an aka shar'anta musu su yi ne su yi ibada wa yawma la yasbutuna la ta'tihim ranar da ba su zowa kifin ba ya zowa mun gane to Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ba da kissa cewa lokacin da suka suka yi wannan ta'addanci malamai daga cikin su Allah ke cewa wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman wasu daga cikin suka cewa za za ku za kuna yi ma wasu azi waɗanda sun kangare Allah su ya hana su barantana ku ku zo ku hana su ya za su saurare ku mun gane to Allah subhanahu wataala sai yayi ma mutanen ukuba waɗanda suka yi kamin kifin sai Allah ya umarni su koma burwai mun san buri dukkan suka koma burwai wa'anda malamai ne suka musu wa'azi sai Allah ya kyale su wa'anda kuma su ƴan ba ruwanmu ne Allah bai ma ambace su su wancan ba masu cikin lissahi mun fahimta kenan wanda shi yana kallo ana yi amma yana wa'azi shi bai yi ba amma wa'azi yake yana hanawa to wannan Allah subhanahu wataala ya daga mai kafa ya yafi mishi da Allah ya so da duka al'ummar zai maida su burwai gaba ɗaya mutane ne masu hankali masu tunani sai aka maida su burwai gaba ɗaya a sai aka ware waɗanda su masu azi ne sai kuma waɗanda su ba su ci ba su sha ba ruwan su su ƴan ba ruwan ne suka koma gefe su wannan ba a masa cikin lissafi mun fahimta to wannan tsarin al'ummar da ta wuce ne su idan mutum ya ga ana sako idan ya yi wa'azi to ya tsira mun fahimta azaba ba za ta shaho shi ba in za azabtarwa kamar yadda muka sani al'ummomin da suka wuce idan Allah ya tashi azabtar da su gaba ɗaya ake halakar da su kamar yadda aka halakar da al'umma annabi nuhu kamar yadda aka halakar da al'umma samudawa al'umma annabi hud kamar yadda aka halakar da adawa al'umma annabi hud da al'umma annabi saleh dukkan su waɗannan halakar da su aka yi gaba ɗaya da al'umma annabi nuhu gaba ɗaya al'umma ake hallakarwa kun ba wanda zai zauwa ya ƙara zama wurin kamar in aka dargazar da gari to wannan wurin al'umma za su tsayawa nan su lalace su dargashe na wurin ba wani wanda za ya ƙara zauwa ya yi gida wannan wurin mun fahimta saboda ni duk wanda ya zanto tarihi nan wata al'umma ce ta yi rayuwa wadda Allah ya halaka da ita to su al'umma bani Isra'ila wasu daga cikin su da suka suka yi wannan ta'addancin sai aka halakar da aka maida su durwai wasu wanda suka yi wa'azi sai aka kyale su to sabanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wanda ya ga ana aikin sako Allah ya bashi ikon yayi magana bai magana bayani shi don Allah su bani Isra'ila ka ga wa'annan an hana su su aikata aiki suka aikata malamai daga cikin suka zo suna musu wa'azi ba su ji ba suka je suka yi tahi Allah ya saukar da azaba gare su su kaɗai da suka aikata mun gane to wa'annan da suka yi wa'azin Allah bai musu komi ba to mu yanzu al'umman mu yanzu duk wanda ya ga ana aikata aiki na asha ya san Allah ya ba shi ikon ya hana bai hana ba yana da laifi wurin Allah subhanahu wataala haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin da baya da kyau ana aikata to ya hana shi da hannun shi da hannu ake son ka je ka hana fa in lam tastati fa bi lisani idan ba ka iyawa da da hannu sai ka faɗa da halshi kai wa'azi abin da ake yi farko mai ƙarfin imani shine wanda zai zo ya hana da hannun shi ana abu kaza na haramun to ka zo ka sa hannunka ka hana annabi ke ce in ba ka iya hanawa da hannu to ka hana da bakinka ka yi magana a bari ka yi wa'azi ka yi nasiha ka jawo hankalin mutane su bari fa in lam tastati in ba ka iya yi da bakinka fa bi kalbi to ka kyamaci abun da zuciyarka annabi ke cewa bayan wannan babu wani mataki ashe wanda bai kyamaci abu ga zuciyar shi ba bai da imani duk wani abin da ake aikata na sabo in ba ka iya hanawa da hannu to ka hana shi da bakin ka kai magana a bari in ba ka iya da baki to ka kyamaci abin ga zuciyarka ka shi ba daɗi idan ba ka ƙi shi ga zuciyarka ba ba ka da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayan wannan babu wani matsayi abin da ake aikata na sabo dole ka kyamace shi ka ji baka jin daɗi ana aikata sabo kana kallo to in kana iya hanawa ka yi ka je ka hana abin da hannu in baka iya to ka yi ne ka yi magana a bari in baka iya to ka kyamace abin annabi sallallahu alaihi wasallam fa zalika adhafu iman wannan wanda ya kyamata ga zuciya shine ya kowa raunin imani ma'ana yanzu in na ga abu wanda ba ni iya magana kuma ba ni iya hana sai na kyamace shi da zuciya to wannan kaɗan ɗin na ƙarƙashin imani kenan kaɗan daga cikin tsawon imani martaba ta ƙarshe ita ce ka ƙyamaci abu Allah ka ba mu iko to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan shine ƙarshe kuma al'umma mu haka sabanin bani Isra'ila su in suka yi haka Allah subhanahu wataala ba zai musu wani amma mu in muka gani ba mu yi magana ba Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da za ta zauwa ba za ta tsayawa ga wanda ya zalunci ba shi kadai zauwa za ta yi ta ruguza ku gaba ɗayan ku idan aka ce al'umma ga su nan suna aikata sako wasu daga cikin su suke aikata sako wasu ba ruwan su ba su ce komi ba suna kallo to waccan azabar da wancan ke jawa sai ta shahi hukuma hadisi ya tabbata hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali misalin wanda suke yin sabo da misalin wanda ba su yin sabo amma da ana wuri ɗaya watankwacin mutane ne ke yin balaguro bisa jirgin ruwa wasu suna gidan sama wasu suna gidan tsakiya daga ƙasa ‘yan ƙasa sai in suka buƙaci ruwa ruwa sama yake sai su hau su hau matattakala su yi wajen ‘yan sama su ce ku taimaka mana da ruwa mu sha ko mu yi arwallah ko me yi kaza in aka ba sai su dawo ƙasa su yi abin da za su to haka su je su roƙo su dawo sai su shawara su ce yanzu da mu rika takura muku muna sha muku kai muna zuwa muna dawowa me zai sa a huda jirgin nan daga sama muna wurin mu su rika zubo mana kamar famfo ko kuna can zaman ku mu muna nan zaman mu duk lokacin da muka buƙaci ruwa ga ruwa nan suna zubowa idan ruwa na zuba ga jirgin nan ga jirgin nan suna ta zuba ƙarshe me zai rayuwa nauyi tsaye in ya nauyi kuma ya nutse to annabi ke cewa kwatankwaci yanzu wannan bayan Allah na sama in suka yarda suka aka huda jirgin nan su duka za su hallaka saboda jirgin gaba ɗaya da na saman da na ƙasa gaba ɗaya za a nauyi su nutse su duka to annabi ke cewa kwatankwacin inda ke da akwai malamai a wuri wa'anda ke iya magana su ga ana sako ba su yi magana ba idan ka ga ana sako ba ka yi magana ba to kwatankwacin wancan bawan Allah ne in ya wancan bayan Allah in suka yarda aka huda jirgin nan to ruwan na zuba kasan zuwa suna zuba kasa karshe nauyi za su nutse gaba ɗayan su da malaman da jahilan da masu zalincin da makowar kuwa za su hallaka to haka duk in ka ga ana sako baka yi magana ba ka sani cewa kana da kaso cikin wannan saban in dai baka yi magana ba in ba ka iya magana ka kyamaci abin da zuciyarka ka ji ba ka jin daɗin wannan abin inda da hali a bar shi inda da hali in tashin barurin ba ka jin shi ba ka jin daɗin cikin zuciya to wannan wa zalika adaful iman wannan shine mai sauki daga cikin na na ƙarshe kenan daga cikin martaba ta imani Allah ka ba mu ikon Allah subhanahu wataala ke cewa faj'alnaha bancin mun sa su sun zama gurwai sai muka sa su nakalan lima baina yadaiha sai muka sa wannan azaban uquba ce ga waɗanda ke tare da su waj'alna nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa'anda suka wuce bayan su su wa'azu wanda za su zauwa nan gaba su wa'azu da wanda ake raye tare da su ya zanto wa'azi gare su wa'anda aka hana su kama kifi an musu azaba sun koma buruwai duk wanda ya kalli wannan menene yasa koma buri al'ummar da ta wuce ta riga ta wuce amma wanda ake raye da su duk wanda ya gani ya zanto wa'azi gare shi wanda ya zo nan gaba kuma ya kalli wannan ce dan ya saba mu Allah ne ya zama haka to kawo ko mu yanzu nan in ba dan al'umma in ba dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wadda Allah ya mata annabi ya mata addu'a ba ya roki Allah Allah ka kare mu kada ka azabtar da mu har sai mun je wajen ka ya Allah to da yanzu Allah na azabtar da wani gaba da gaba ka ga Allah ya ce ka kai kaza ka kai shirka duk wanda ya shirka ya koma kare ya koma kare ba buri ba kare saboda mu yanzu kaskantacciyar dabba da muke rayuwa da ita ce ita ce kare babu dabba da ta kai kare kaskanci a cikin rayuwar mu ta yanzu to yanzu duk wanda ya koma kare dan ya saba ma Allah dan ya shirka gobe wani ba za yi ba ko ba haka bane ba amma mu gode ma martaba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya roƙan mana Allah Allah kada ya azabtar da mu har sai mun haɗu da Allah inda Allah na yin ushi kamar yadda ya ma al'ummar da ta wuce yana musu azaba yana mana azaba kamar yadda ya mai wancan to da duk wani sako an bari a ce wancan abin da ya sa ya koma kaza dan ya aikata kaza ne ai ba mu ƙara ya aikata kaza kuma daga nan imani ka ƙara imani da Allah kace lalle Allah mai iko na kan komai ga ya mai da mutum ya koma kare to kaga wannan dole kai imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala Musa ku tuna lokacin da annabi Musa ya ce mali qaumihi game da al'ummar shi inna Allah lalli Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah yana umarna na umartin ku ku yanka sanuwa zamanin bani Isra'ila an samu wani bawan Allah ya je ya kashe dan uwan shi dan ya ci gadon shi dan uwan shi yana da dukiya sai ya je kashe shi dan ya ci gado to kuma in ya bar gawa a gidan da ya kashe shi to kowa zai sanin cewa shi ya kashe shi kuma ƙa'ida ta shari'a duk wanda ya kashe wani dan ya ci gadon shi to ana haramta mai wannan gadon man ista'ajala bi shay'in uqiba bi hirmanihi duk wanda ya sauri kan abun da haramun ne ka yi shi ko kuma haƙƙin ka ne ana iya baka shi sai kai sauri kafin ya zo to ana maka hukunci da haramta mashi in ka kashe babanka don ya mutu a baka gado to kai da an tashi rabon gadon baban nan naka baka ciki haramun ne a baka gado in ka kashe dan uwanka don a baka gado to in aka tashi raba gadon dan uwan naka haramun ne a baka baka ciki abinda haƙƙinka ne an iya baka sai kai sauri kafin ya zo to in kai saurin nan to yanzu a ce an haramta ma shi ba ka cikin wanda za su to shi wannan bawan Allah sai kashe dan uwan shi da ya kashe dan uwanshi kuma sai dauki gawa sai kai ta kofa gidan wani bawan Allah sai ya da shi wannan bawan Allah ya riko sai ga gawa kofa gidan shi shi da ya san bai komi ba al'umma wannan wanda aka kashe dangin shi sai suka taru suka zo suka samu wannan bawan Allah suka kawo mai farmaki su ma za su rama abin da aka yi ma dan uwansu shi kuma bai san yayi ba an dai kawo gawa kofa gidan shi za su haɗa shi ma wancan al'umma shi dole su hito su kare ɗan uwansu bai aikata ba za a yi faɗa sai suka ce ku kwantar da hankalin ku kamata ya mu je mu tambayi annabin Allah tunda akwai annabi cikin mu annabi Musa yana tare da su cikin al'umma bani Isra'ila maimakin mu haɗu mu ta faɗa to mu je mu nemi annabin Allah ya kaya mana yare zami sai suka tashi suka je wajen annabi Musa suka tambayi annabi Musa annabi Musa ko da suka mai ta wannan tambaye to shi bai san me za a ce musu kai tsaye Allah ya wahayi ya ce ka ce musu su nemi saniya cikin dabbobinsu da suke kiwo in suka yanka wannan sanuwa su samu kaɗan daga cikin naman wannan sanuwar su bugi wannan gawai in suka bugi wannan gawai da wannan nama to zai tashi ya musu bayanin cewa ga wanda ya kashe shi mun fahimta to shine Allah ke cewa wa iz qala musa li qaumi ku tuna lokacin da annabi musa ya ce ma al'umma shi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ku tuna lokacin da annabi Musa ya ce ma al'umma shi ya ba su amsa cewa ku je ku yanka sanuwa qalu sai suka ce atattakhizuna huzwan sai suka ce kana mana izgili ne mun zo mu tambaye ka fatawa ka ba mu amsa kuma ka ce mu je mu yanka sanuwa ni ni da ita ka ba mu amsar da muka tambaye ka mun fahimta قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله الله يسألني da wannan. a'udhu billahi an akuna min al-jahilin yace Allah tsare ni in aikata irin wannan wasa ai wannan wasa abu ne irin na jahilai jahilci ne kun tambaye ni matsayina na malami babu wasa cikin wani abin da ya shafi shari'a abin da kuka gana gaya muku haka ne mai fatawa za a mai tambaya an saddaka ba mutum sai ga wannan akwai wani izgili cikin wani an sai kai ko tana yiwuwa ka aza mai misali kamar mutum ya tambaye ka idan na yi arwalla na yi shafa da kai sai na zo na je wurin mai aski ya mun aski in aka tara sallah sai na sake arwalla ko kuma zuwa zane in kabbara sallah in aka tambaye ka kai mai fatawa haka aka ma wannan tambaya za ka ba da ansa mun fahimta wani malaminmu aka mai irin wannan tambaya mutum ne yana cikin masallaci sai aka yi sallah aka haɗa jam'i lokacin ruwa da aka haɗa sallah sai ya tsauna cikin masallaci yana karatun ƙur'ani sai lokacin isha'i yayi ce aka tambaye shi shin yaya za kai sake sallah za ku da wanda ke cikin masallaci ko ko me za ni cewa kana cikin masallaci lokacin sallah yayi sake sallah za kai ko ko ya za kai wacce sallah ta isa sai ba shi wannan misali ya ce idan na idan na arwalla sai na jojan mai aski ya mana aski zan sake arwalla ne ko sallah kawai zani kaga sai nuna wace irin tambaya ce wannan wace irin amsa ce wannan na ma tambaya ga sallah kuma kai kamar misali da aski to kaga irin wannan al'umma annabi Musa sun sun tambaya annabi Musa ya ba su wata amsa shi ma wannan ba wala amma tambaya ai misali ne azame da ka da amma aski me alaka in ka shafa gashi gashi ka shafa ko kai ka shafa kai ka shafa ba ruwan gashi in an aske ma gashi kawai ka je kai sallaka ya halitta kai sallaka mun fahimta to irin wannan ne mai fatawa lokacin da zai bada fatawa sai ga kawai izgili ne maka in ya baka amsa shi ko misali ne za ma a hankali dan ka fahimta da ya ma za mai misali a hankali a hankalce da na ji aka mana aski sai na zo zan sake arwalla ne in ƙara shafar kai ko ko wannan arwalla ta farko ta isa saboda shafa kai ake shafa ko gashi mun fahimta da irin wannan sai suka ce a tattaka suna huzuwan shin kana mana izgini ne kana mana wasa ne kala a'udhu billahi an akuna min jahilin yace Allah ya tsare ni da in rika wasa da abin da ya shafi addini amma addini ba a wasa da shi in ka ba in kamar ansa in muna wasa da kai to in aka zo wajen addini to yanzu a aje wasa a yi magana ta ne ta gaskiya da gaskiya gene da gene yanzu wancan wasa ba wurin shi bane addini ba wurin a wasa bane sai annabi Musa ce a'udhu billahi Allah ka tsare mu da yin wasa cikin addini sai Allah ce ni qala du'na na rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu inna baqaratun la taridu wa la bikru awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun yanzu da suka ga cewa ba wasa bane ba to sun yarda su yanka sanuwa to amma sai suke tambaya wata kalar sanuwa za su yankawa qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ka kira mana ubangijinka ya gaya mana wace irin sanuwa ce mu duba duk inda muka ga bani isra'ila suna tambaya in annabi musa musu magana amsar da suke mai domai in ta gama in game da ubangiji ne kawai ta ce ubangiji shi kadai qalu du'u lana rabbaka ka gaya ka tambaye ubangijinka yubayyin lana ya gaya mana ma hiya wace irin sanuwa ce tambayar ta farko kenan qala sai ce innahu yaqul lalle Allah yana cewa innaha baqaratun wata irin sanuwa ce la farijun ba tsohuwa ba wala bikrin ba matashiya ba ba budurwa ba awalun baina zalik tsaka tsakiya tsakanin tsohonta da yarintarta kenan ba tsohuwa muke so ba kun ba yarinya ba sharaf tsaka tsakiya muke so fa'alu ma tu'marun ku je ku aikata abin da aka umarce ku sai Allah ya ce قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين sai Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa sun ƙara tambaya annabi Musa yanzu sun ji shekaru sun ga cewa ba tsohuwa ba ba- ba matashiya ba tsaka tsakiya to sai suka tambaya qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha sai suka tambaya to wace kala yanzu suna tambaya wace kala a gaya musu wata kular za su yankawa qala innahu yaqul annabi Musa ya ce lalle Allah subhanahu wataala yana cewa innaha baqaratun safara'u lalle wata sanuwa ce masara masara faqi'ul launuha wadda kalar ta fatsa-fatsa ita ba masara shar ba sannan kuma ba hora ba tsaka tsakiya mai fatsa-fatsa wadda duk inda ta bi ta surrun nazirin duk inda ta bi za ka gani ana kallanta don tsananin canta mun fahimta kenan yanzu sun tambayi shekaru suna tambaya ta wace kala sai aka gaya musu to tsadadda wadda sai sun wahala su nemo ta masara masara fatsa-fatsa wadda duk in mai kallo zai kallo sai ta burge shi sai Allah ya ce ni قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فالبهوها وما كادوا يفعلون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu du'a lana rabbaka suka ƙara mamaita ka kira mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya ƙara gaya mana wacce sanuwa ce innal baqara tashabaha alaina Musa nuwa shanin nan sun cakuɗe mana mu ba mu gane ba har yanzu tunanin mu bai kai ga irin wadda ake so ba sun tambayi shekaru sun tambayi kular kala yanzu kuma sun dawo suna cewa su wai shanin nan cakuɗe suke shanu kala kala ne yanzu a bayyana mana wata kala Allah subhanahu wata'ala yana bin su ɗaya bayan ɗaya yana ƙara tsananta musu Lok- duk lokacin da suke ƙara yawan tambaya Allah na ƙara tsananta musu yana ƙara zawa zira su cikin rami suke cewa shanun nan cakuɗa suke wa inna insha Allahu la mutadun suke cewa mu dinnan da izinin Allah za mu shiryu mu yi abin da aka ce mu amma mu zai a ƙara bayyana mana wata kala ce ƙara sai ce innahu yaqul lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana ce innaha baqaratun wata irin sanuwa ce la zalulun tusiru al-arda ba sanuwa wadda ake noma da ita ba kenan ku duba cikin shanin naku na farko dai an ce ba tsohuwa ba ba karama ba tsaka tsakiya sannan an ce masara masara fatsa fatsa sannan kuma aka ƙara tsananta musu ba irin yadda kuka ba ta wahala ba kun ta noma da ita mun gane la zalurin tusirul arda wala taskil harsa kun ba irin yadda kuke ban ruwa da ita ba ba wadda kuke noma da ita ba kun ba irin yadda take jawo muku ruwa kuna ban ruwa ba musallamatun tsabtatatta lahiyayya lashe tafiha wadda ba komai babu ko kirji ne ga jikinta so ake adanta salin alin sallama wadda jikinta lahiya lau babu kanta ta ta shan wahalar noma babu wahala ta jawowa babu ba, so ake a ga musallama kalan musallama wadda babu komai gare ta na farko kaga dole ta zanto ta tsaka tsakiya ba yarinya ba ba tsohuwa ba ba wadda kuke aiki da ita ba ba wadda ke da wata kala ba dole ku nemo irin kalar da aka ba ku qalu al'ana ji'ta bil haqq sai suka ce to yanzu ka zo da gaskiya yanzu muka yarda da kai kaga yanzu annabi duk abin da ke zano musu ba su ma yarda ba yanzu ne suka yarda ji'ita bil haqq yanzu ka zo da gaskiya fa zabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alu ba su so suka yaka ba kamar yadda kissa ta bada bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya matsa ya ce musu su yanka sanuwa inda sun kama sanuwa ko ma wace iri ko da tsoho da ta gaji wadda suke son su yada ko da ita suka kama suka yanka tun da kofa buɗe ce sanuwa kawai aka ce to kawai ta isa kalmar sanuwa aka ce ko ma wace iri ku je ku kama ku yanka sai suka tsananta sai Allah ya tsananta musu suka cika yawan tambaya sai Allah ya tsananta musu tambayar da suka suka jama kansu da suka yi ta bincike ba su samu wannan sanuwa ba suka yi ta rayuwa suna ta neman wannan sanuwa ba su samu ba sai da ƙyar suka same ta wajen wani bawan Allah shi kun bawan Allah shi ma sai ya ƙara tsananta musu ya ce masu ga sanuwa irin wadda Allah ya siffanta muku to amma da sharaɗi ga ta ku je ku yanka kuɗin da za ku ba da cinakin da za ni ba yanzu za ni ba in kuka gama kuka hede to ku bar ku bar fatai kamar salka ku cika fatar da kuɗi daidai kuɗin da suka cika fatai daidai kuɗin da za ku bani kuɗin sanuwa aga sun tsananta Allah ya tsananta musu kaga karshe shi ma wanda ka rabu da yanda ka zo kana son abin shi shi ma sai tsananta ma saboda an ce musu sai irin wannan kuma an ta bincike sun ta wahala suna ta neman ba samu ba sai da aka kawo gare shi shi kuma dole ya buga sanda shi yadda yake so ba cinaki za a yi ba caye ku yanka ku je ku hidi ku je ku cika sanuwar da kuɗi fatai abin da fata ta ɗauka shine kuɗin sanuwa sun ja mu kansu lalle a a wanta lokacin aiwa takardu bane can an zinare ne zinaren da ya cika fata ka ba karami bane ba kaɗan bane ba ƙanƙarin zinare ne mun fahimta kaga shaddadu fa shaddada Allahu alaihim suka tsananta sai Allah ya tsananta musu inda sun bi magana Allah ta farko cewa ku yanka sanawa ko wata sanawa suka yanka ya isa kuma Allah zai karɓi tubansu amma suka tsananta shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum ya ko bayan Allah wanda kuka imani kada ku yawai ta yawan tambaya in kuka yawan tambaya har sai kun kai kun tambayo abinda za ku ja kanku hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasarata masailihim wa'anda suka wuce bayan ku abinda ya halakar da su yawan tambayoyi kaga bani isra'ila yawan tambayoyi halakar da su annabi ke gaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye da yawan tambayoyi al'umma da ta wuce bayan ku yawan tambayoyi kasarata masailihim ala anbiya'ihim yawan tambayoyi ga annabawan su shi yasa Allah ya halakar da su domin ma yanzu na yawan tambayar ka ita ke sa ka tsananta haka je ka ka jefa kanka cikin tsananin da baka iyawa za aka tambaye ka kai arwalla sai ka yi tambaya wani irin ruwa za ni arwalla da su an ce kawai kai arwalla kofa buɗe ce ko kuma kana tsaye sai ruwa suka zuban muka ga jiki wani gida kana wuce sai aka watsa ruwa kana da moto sai ka taka sai suka waltsan maka ga kaya yanzu sai ka je ka tambayi malam wai wannan ruwan na menene ko kuma tambaye gidan ruwan me kuka watsu kaka tambaya umar bin khattab yake cewa kaka jama kanka ruwa suka zuba ma ruwa masu tsarki ne in dai ba ka ji wari ba kawai ka ɗauke su masu tsarki in ka cika tambaya to sai a ce ruwan najasa ne ka zo da hika wannan kayan ko ba haka bane ba amma sai kai shiru ruwa sun zuba maka ruwa masu tsarki ne suna ibada kakka sa mu kanka kokwantan anya wannan kayan suna sallah in ka sa mu kanka ka je kai tambaya sai a ce to ba su sallah kaga dole ka je ka hidda su mun fahimta yawan tambaya sai ya sa ka je wa kanka cikin tsananin da baka iyawa kaga wannan bayan Allah suka yawarta tambaya suka yawarta tambaya aka kai su aka kai su da bango Allah subhanahu wataala ke cewa fazabahu ha sai suka yanka wa ma kadu falun ba dan suna so ba ba yadda za su yi dole ne mun fahimta sai Allah ce wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى كتيا كون كشي متن كون كشي ري فدارتم فيها كنا جاية واي كشي واي كشي wancan yana cewa ba shi bane wancan yana cewa ba shi bane faddaratun fiya kuna jayayya wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun Allah zai tona asirin wanda ya aikata wannan Allah yana iyawa ma kuntum taktumun abin da kuke koyewa Allah zai tona asirin abin da kuke boyewa alkatmu shine a boye abin da ba a son kowa ya sani kun kashe dabba eh, kun kashe rai amma kuna boyewa ba kusan a san wane ne ya kashe to Allah ya tona asiri mun fahimta ko da suka bigi ko da suka ebi kaɗan daga cikin naman wannan sanuwa suka bige wannan bawan Allah sai ya tashi فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa qul nadribu sai muka ce ku bigi wannan bawan Allah da ke kwance wannan gawai idribuhu ku bige shi bi ba'dha da wani abu daga cikin wannan naman wannan dabbai ko wuciya ko fata ko naman duk abin da kuka bige shi za ya tashi kazalika yuhyi Allahu al-mauta bawan Allah ne sai ya tashi yayi bayani ga wanda ya kashe shi kuma ya koma ya mutu Allah ke cewa kazalika yuhillahu al-mauta da haka ne muke raya matacci Allah subhanahu wataala yana da kudiran mutumin da ya mutu daga nan a tada shi yayi bayani kuma yayi magana in Allah ga dama kuma ya maida shi ya kwanta ya mutu in Allah ga dama ya bar shi ya rayuwa ganin daman Allah ne yayi haka kuma ikon Allah ne ya aikata hakan ba wanda ya isa ya ce me yasa yayi a cikin suratul baqara Allah ya zano ayoyi guda biyar dukkansu suna nuna ƙudurar Allah yana iya kashe mutum ya raya. Nan ga aya ta farko Allah yana iya kashe mutum kuma ya raya shi tashi yi magana. Aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ke ta alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazar al maut fa qala lahum Allah mutu sum ayam wasu al'umma aka samu wanda su suna tsoron mutuwa ba su san su mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni gaba ɗaya su faɗi su mutu kuma Allah ya ƙara ce kuma ku tashi kuma suka tashi kuma suna magana Allah ya nuna musu cewa Allah yana iya kashe su kuma yana iya raya su su ba su san mutuwa Allah yana iya kashe su kuma yana iya raya da abin da Allah ya ga dama da su yana iyawa hadisi ya tabbata hadisin wani bawan Allah wani bawan Allah wanda ake bada kissar shi hadisi kissar shi tana nan cikin hadisai malamai na karantawa wani bawan Allah ya kasance yana aikata aikin sako dai rayuwar shi gaba ɗaya bai taɓa aiki na alkhairi ba bai taɓa aiki na alkhairi ba wannan abun sai ya dami shi da tsohon shi ya zo sai ya damu ya yi shekaru da dama bai taɓa aiki na alkhairi ba kuma ya san cewa idan ya haɗu da Allah subhanahu wataala ba an mai kyau sai ya rubuta wasiya ya ba 'ya'yan shi idan Allah ya karɓi ran shi tunda tsufa ya zo mai kuma shi ya san rayuwar shi gaba ɗaya bai taɓa aiki na alkhairi ba ya ba da wasiya cewa idan Allah ya karɓi shi to a ƙona shi kada a je a binne shi a ƙona shi in aka ƙona shi to kai a kwashi toka a zuba cikin kogi ta tai da ruwa su tai da tokai me yasa ya wannan saboda kada a jefa cikin kabari a mai azaba kabari shi a fahimta shi azaba kabari nan ne Allah zai haɗuwa da mutum mafahimta bai san Allah da ya anshi ranka ba duk inda ya ga dama ba mutum ke yi aksidan namun shi ɗaya ɗaya ba a rasa ma ina kasan yayi amma kuma Allah zai mai azaba cikin kabari ba tare da ansa cikin kabarin ba Allah zai mai azaba to shi a fahimta shi ganin cewa inda ya ba a sa cikin kabari ba za a mai azaba ba ma'ana bai haɗu da Allah ba kai tsaye da ya rasu yaran shi suka yi wannan suka cika wannan wasiya suka zuba cikin kogi ruwa suka kai Allah ya umarni mala'ika aka ji aka tattaro wannan tokai ta taro da Allah ya umarni mala'ika aka busa ma wannan tokai rai ta miƙe kawai sai ga mutum ya miƙe wancan da kuma wanda ya rasu Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi me yasa kai wannan sai ce ya Allah tsoronka ne yasa haka a rayuwa ta ban taɓa aikata aiki na alkhairi ba idan na haɗu da ka kuma na san za ka azabta da ni kai mai azaba ne sai Allah subhanahu wataala ya tambaya dan haka ne kawai yayi wannan sai ce dan haka ne ya ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya ce kai na gafarta maka tsananin tsoron da tsananin tsoron da yasa ka ji tsoro na habba ka san haɗe da kai ka sai na gafarta maka sai Allah ya maida shi kuma ya ƙara faɗuwa ya mutu kaga irin wannan kissa ta wannan bawan Allah sai da aka raya shi dan a tabbatar Allah ya nuna mai cewa yana da iko akan komai kakan ga cewa an zuba an zuba tokarka cikin ruwa kana ganin cewa ka tsira daga azaba Allah Allah ya umarni aka sa mala'iku aka tattaro tokai abin da ya bar ruwa ya wuce Allah umarni da ruwan da tokar da mala'ikun da duka na Allah ne duka Allah ya halice su ba abinda Allah ba iya aka tada shi ya miƙe kuma aka mai tambayoyi kuma ya ƙara haɗuwa ya mutu Allah mai rahama ne Allah mai tausayi ne Allah yana jin tausan bawa kamar da hadisi ya tabbata fiye da yadda mahaifiya ke jin tausan ɗanta Allah na jin tausan bawa fiye da yadda mahaifiya ke jin tausan ɗan da ta haifa kenan ɗan da aka mace ta aihe shi to kaga wani irin tausayi ne zaka siffantawa hadisi ya tabbata wasu bayan Allah mata guda biyu suka yi hada sai suka koma gefe kowace ce tana da jariri sai suka aje jaririnsu suka koma gefe suka bar jariran sai kura ta lallabo ta ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan ta cinye ko da suka zo sai wannan ta ce a ɗanki aka ɗauka wannan ɗana ne kaga ai dai in dai da hankalin su kowace ce ta san ɗan da ta aiwa to amma yanzu saboda kura ta ɗauki ɗaya kowa na faɗa wannan ta ce ɗanta ne waccan ta ce ɗanta ne sai suka kai ƙara wurin annabi dawud alaihi salatu wassalam sai annabi dawud ya yanke hukunci ya ce babba ke za ki ɗauka wannan ɗan saboda ni saboda ke kika san zahin aihuwa ki je ki ɗauki wannan ɗan sai annabi dawud ya ba ɗaya suka ga ita wannan ƙarama sai ta ga wannan hukuncin bai mata daidai ba sai ta je ta kai ƙara wurin annabi suleiman dan ɗan annabi dawud sai annabi suleiman ya ce su zo su duka kuma su zo da ɗan da suka zo da ɗan sai annabi dawud ya ce ko ku yi haƙuri ku ba ɗaya daga cikinsu ko annabi suleiman sai ce a nemo mana abin yanka in yanka ɗan guda biyu raba muku ko da aka ɗauko za a yankawa sai ɗaya ƙaramai ta zabura ta ce a bar shi a je a bata a ba babbai ita ta haƙura annabi sulaiman ya ce to wannan ɗan naki ne ki da kika ce kin yi haƙuri a bata wannan alama cewa tausan da kika ji a yanka shi ya nuna cewa ɗanki ne kaga wannan ƙarina ce ta nuna cewa a hankalce ya nuna cewa ya gano cewa tausan da ta ji ka a yanka ɗan nan ta san ɗanta ne amma tun da dai an huta an yi ta rigima ta ce a yi haƙuri a ba ta ta je ta ina in dai ɗan na raye a duniya to ita ba abun bakin ciki bane ba amma a kashe shi gaba ɗaya tunda malamai ke cewa ka ga yanzu na ita karama ce ƙarshen ta aihuwa ce ta farko kaga dole ta ji zahi ga ɗan da ta sha wahala farkon wahala farkon aihuwa dole take jin wannan ta jin tausayi fiye da wadda dama ta rade tana ta aihuwa gaba da gaba a yanka shi duk wahala da ta yi sai ce ta yi haƙuri a ji a mata ita ta yi haƙuri annabi suleiman ya ce to wannan ya nuna cewa wannan dan ba ke babban nan ba danki bane tunda hakika yarda a ma yanka hakika yi shiru a yanka amma wanda ta ji tausayi tana ganin cewa in ta bari aka yanka an mata asara ta sha wahala kuma a yanka mata da gara a bar shi ko ba hannun wa yake a bar shi dai ya rayu to wannan kaɗan da daga cikin isoshin bani isra'ila wanda ke nuna cewa isra'ilawa Allah subhanahu wa ta'ala musu ni'imomi amma saboda butulcinsu Allah subhanahu wa ta'ala ke musu azaba ta irin wannan hanya nan za mu tsaya insha Allah lokaci yayi idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a alaikum salam in ya fara hudu ba a yi nafila wannan idan mutum ya zo masallaci liman na hudu ba idan ya zanto cikin masallaci ne za a zaunawa ko da liman na hudu ba sai ka tashi ka ina fula mun fahimta amma in waje ne wannan ba dole bane in cikin haraba ne ko can gari ne kana iya zauna ka saurari hudu ba saboda yanzu hudu ba ta hina fule mun fahimta amma in ka shigo cikin masallaci to yanzu ana gun ka gaisuwa masallaci dole ka yi raka guda biyu kafin ka zauna ka saurari hudu ba mun fahimta na'am wa alaikum salam Na'am.
Lokacin da ana sallah, to sallar jima'a Na'am.
nesa yake da lahanta, Na'am.
bayan guda, sai ka An yi raka guda.
ayyar da guda, Na'am.
an buga kuma sai aka guda, Na'am.
to ya sallar shi kusa.
Ci gaba da zai da sallah. Ya kammala raka'a guda ɗaya da ake yin shi. Mun fahimta. Idan mutum ya zo sallar Juma'a sai iske liman ya yi sallah raka'a guda ɗaya. Raka'a nawa ake bin shi? Idan aka ɗauka wuta in sauci na kai mai kammala in sauci da kai mai zai kammala raka'a guda ɗaya. mun fahimta idan kuma na zo masallacin juma'a na iske raka'a ɗaya har an yi ta ta wuce ni yanzu ɗaya ce zani wanda ake bina da lima ya sallame ai ɗaya ake bina ko to na tashi raka'a ɗaya zani kawowa idan na iske liman na tahiya yana zaman tahiya sai ya sallame in na tashi mizani eh in na tashi mizani raka'a biyu zani tunda na shiga tahiya na shiga tare da liman raka'a biyu zani azhar zani mun gane wannan mas'alai idan na tashi azhar zani yanzu juma'a ta wuce ba na tashi in yarka a guda biyu kawai so diya wannan abun na koce mutane sai ka tashi kawai da ka da ka iske liman na tahiya ko kuma ka iske ya ruku ya taso wannan raka ta kurce maka ta karshe kawai kai tsaye mutum da ya tashi wata ka ga ya raka a guda biyu kawai ya sallame kuskure ne me za ka yi nan wurin ba ka da sallar juma'a saboda liman da ya taso daga ruku'i sallolin juma'a sun wuce ka yanzu da ka tashi sallar azhar za ka yi sallar azhar sallar me zan in kai an kama kada kamun salah a'a kawai tashi zan yi raka guda hudu mun fahimta na'am na'am a'a ya zalunce shi ne na'am na'am na'am malamai ke cewa idan kana da haƙƙi ba haƙƙin wani gare ka yanzu kana jin kunya ka ka maida mai wannan haƙƙin ka san hanyar da za kai ka maida shi ba tare da ya gane kai ka ba da shi ba wani ne ka zalunce shi yanzu kana tsoron ka zo ka kawo mai kuɗin nan ya gano kai azzalimi ne ko yanzu dama mutunci ko wani abu ka ba ka maida mai kuɗin ta hanyar da bai gane cewa kai ka kawo su ba kai dai gaban Allah wannan kuɗin sun hita daga dukiyarka mun fahimta na'am in haka na'am wannan matsala ce wadda ake ce ma sallah me yake fara sallah ta biyu a cikin masallaci idan aka liman ya riga ya sallame wasu su koma gefe kuma su yi sallar su wani akwai malaman da suka ta cewa ba a yi masallaci jam'i ɗaya ake yi idan baka samu wani suka ta wani masallaci wasu malaman kuma suka yi sauki suka ce kana koma kai dan uwan ku wani jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani bawan Allah ya shigo yana annabi na zaune sai wani shigo za ya sallah sai annabi ke cewa man yata sadaka ala haza wa za kama ma wannan ya mishi sadaka dan ya kama min shi ma samu ladan jami'i kaga ga wannan bawan Allah annabi ya ce mishi wa za ya kama mai wannan suka kai cewa ashe ya halitta in an gama sallah ku koma gehe ku yi sallar ku wasu kuma suka nuna cewa a'a ba za ka yin sallah ba in an riga an yi sallar jami'i ba za ku ƙara wani jami'i ba mun fahimta shine muka ce in muka duba da wancan hadisi ka koma gehe da kai da wasu ku yi jami'i in kuma ne kadai ne sai ta wani masallaci in samu jami in ba in ko ina an gama sallah to kaga yanzu ya zama ya zama dole gare ni in yi sallah ko ina mun gane abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك